ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon gaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na litinin daren laraba na litinin daren talata yau sha biyu ga watan jumada al'akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara 1437 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan uku shekarar miladiya ta 2016 a wani majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurkan bai na auliya'in rahman wa auliya'in shaitan واللفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى ولا شين درس منجس عند الشداء wanda malam bai gushe ba cikin yi mana bayani game da abin da yake tantance tsakanin abin da yake karama ta waliyan Allah da abin da kuma yake taimako ne na shaidanu karama ta waliyan Allah tana samuwa ne ta hanyar tsoron Allah da biyayya gare shi karama ko kuma taimako na shaidanu kuma yana samuwa ta hanyar yi musu biyayya malam yake cewa wa min a'zami ma yuqawwi al-ahwal ash-shaytaniyata sama'ul ghina wal malahi wa huwa sama'ul mushrikin قالت له تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما من السلف التصدية التصفيق باليد والمكاء مثل الصفير فكان المشركون يتخذون هذا عبادة ما ليجي ومن أعظم ما يقوي أحوال الشيطانية ينادق mafi girman abin da yake karfafa halayya ta shaidanu sama'ul ghina sauraron waƙe-waƙe wal malahi da kayan wasanni da kayan kaɗe-kaɗe wa huwa sama'ul mushrikin wanda wannan shine abin sauraron mushrikai qala ta'ala Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti sallar su bata zamo ba a wajen ɗakin Ka'aba illa muka'an wa tasdiya sai tafi da kuma fito قال ابن عباس وابن عمر ابن عباس دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وغيرهما دا وننس من السلف daga cikin malamai magabata suka ce at-tasdiyatu at-tasfiq abinda ake nufi da at-tasdiya shine tafi at-tasfiq bil yad tafi da hannu wato tafawa da hannu wal muka mithlu as-safir shi kuma muka wato kamar fito ne da baki fakana almushrikuna yattakhizuna hadha ibada malan yace mushrikai sun kasance sun mayar da yin haka a matsayin ibada wa amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu amma annabi Allah ya kara masa yarda da sahab Allah ya kara tsira da aminci a gare shi da sahabbansa Allah ya kara musu yarda فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء عبادة سشين أبن الله يؤمرني دشي نا سلا دكراتن القرآن دا أنبتن الله دا الدعاء ونحو ذلك دا قتن قتن ونم والاجتماعات الشرعية والاجتماعات الشرعية دا هدوى دا تارنكا دا شريعة تزودسو ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على استماع غناء قط تند أكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسهبنسا ba su taɓa haɗuwa wato su yi wani taro don sauraron wake-wake ba la bi kaffin wala bi duffin wake-waken da za a rika kiɗa da ana tafawa da hannu ko kuma ana kiɗa da dindufa ba su taɓa yin wannan haɗuwa ba wala tawajada annabi bai taba rausaya wato rausayawa ba dan an yi kidan yi waka ko an an kada wata dindufa wala saqatat hurdatuhu sannan mayafinsa bai taba faduwa ba bal kullu zalika kadhibun duk wannan ƙarya ce bittifaqi ahli ilmi bi hadisihi da haduwar malamai masana hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato abinda malai yake cewa yana daga cikin abin da yake kara janyo shaidanu su halarci guri kuma su yi wa waɗanda ke gurin tasiri har a ga wasu halayya na shaidanu suna bayyana tare da waɗannan mutane babban abin da yake jawo tasirin shaidanu shine a haɗu ana jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ana rawa ana fito ana tafi duk inda aka samu majalisi da ake irin wannan to shaidanu suna jin daɗin halartar irin wannan majalisi kuma suna tasiri matuƙa da gaske ga waɗanda suke mahalarta wannan guri kuma akan ga wasu abubuwa na halayyar shaidanu tattare da waɗannan mutane da suke wannan abu don haka wani lokaci ma za a ga wani abin da zai ba da mamaki ya bayyana ga wani ɗaya daga cikin mahalarta wannan guri saboda tasirin shaidanu da kuma yadda wannan abin yake ba wa shaidanu sha'awa har suke nuna wato shaidancinsu a wurin bala ce to wannan yana daga cikin abin da mashirkai suke yi wanda suka maida shi ibada wato su haɗu su rika sauraron kaɗe-kaɗe suna sauraron waƙe-waƙe da sunan ibada da sunan bautar Allah ba wai kawai da sunan holewa da gwangwajewa da tashewa ba a'a suna zuwa ne su yi waɗannan abubuwa da sunan bautar Allah suke yi to nan ne shaidanun suke shigowa su yi tasiri matuƙa da gaske shine Allah ta'ala ya gaya mana cewa wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya wato salatuhum sallar su ko ibadar su mushrikai da suke zuwa gindin Ka'aba suna yi Allah ya ce ba wani abu suke yi ba illa muka'an wa tasdiya sai dai su ta tafi da hannunsu suna kuma fito da bakinsu suna dawafi tsirara ana dawafi tsirara kuma ana tafi kuma ana fito wannan shine abinda larabawa suke yi lokacin da suke dawafi wanda ita ce addu'ar su ita ce sallar su ita ce ibadar su ashe kaga duk wani wanda zai dauki wato tafi da fito da kaɗe-kaɗe da sunan ibada to ya kwaikwayi wani aiki wani addini ne na mushrikan farko irin addinin su ya kwaikwaya mala ya ce margabata masana tafsirin alkur'ani sun fassara kalmar almuka'u wa tasdiya kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar da mujahid da suddi da wasu malamai magabata na tabi'ai da dama da masu tafsiri sun ce almuka'u ana nufin tafi ana nufin wato fito wa tasdiya kuma ana nufin tafa tafi da hannu yace to wannan shine abin da suka dauka a matsayin ibada a matsayin bautar Allah al-qurtubi abu abdullah a cikin tafsirin sa da yazo bayan yayi tafsirin wannan aya yace to wannan aya tana nuna wato suka ga abin da wasu masu biyar sufanci suke yi ce ta'ifatu min as-sufiyya wadanda suka mayar da wato fito da tafa hannu da sunan ibada da sunan bautar Allah to a zamaninsa akwai waɗannan waɗanda su da tafi da fito shine zikirinsu shine zikirinsu kamar da zaka ji zikirin iri-iri ne to su suna yin zikiri ne zikiri mai fito to shine da ya zo sai ya ci birki daidai wannan ayar ya ce to kaga wannan ayar tana nuna suka ga waɗanda suka mayar da wannan ibada ba haka duk wanda zai bayar da kiɗa da dundufa da waƙe-waƙe da tsalle-tsalle da buga ƙasa da ƙafafuwa sunan ibada wannan babu shakka yana kwaikwayon addinin mushirkan mutanen farko ne shi yasa Allah ta'ala ya kushe musu cewa shi wannan abin da suke yi shi suka mai da ibada alhalin wannan ba shi da ibada ba mala ya ce to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabbansa su abin da suke ɗauka a matsayin ibada shine dukkan abin da Allah ya umarni da shi abinda Allah ya umarni ka aikata na sallah yace da karatun alqur'ani da zikiri da addu'a wannan shi suka mayar ibada saboda ita ibada dole ne sai ka samu umarni daga Allah ya ce yin wannan abin ibada ne in har ka mayar da shi ibada ba tare da umarni daga Allah ba to anan kayi kwaikwaye abin da mushrikan farko suka rika yi na yin wasu bid'o'i da sunan ibada cewa suna bautar Allah baka ita ibada kamar yadda aka sani dole sai an yi umarni sai an samu umarni daga Allah ko shi kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya kirkiro ibada da kansa shi kansa bai taba kirkiro wani abu da kansa ba yace to shi tunda manzon Allah ne bara ya fito da wani abu da sunan ibada bai taba yin haka ba Allah ya gaya mana kuma ya masa shaida in attabi'u illa ma yuha ilai in attabi'u illa ma yuha ilayya wato ba na bin wani abu sai wannan abin da aka yi min wahayi wato wannan abin da aka yi min wahayi shi nake gaya mu shi abin da aka yi min wahayi abin da kaga annabi ya faɗa a alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan ibada to wahayi ne daga Allah wannan Allah Allah subhanahu wataala shi ya umarce shi da haka ce wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw Allah ce wastaqim kama umirta tsaya kyam kamar yadda aka umarce ka kama umirta la kama ahbabta kamar yadda aka umarce ka ba wai kamar yadda kai kake so ba kamar yadda aka ce aka ce baka to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya ma haka ce ka tsaya kyam ka tsaya daidai inda aka umarce ka da kai da waɗanda suka tuba suka bi ka wala tatghaw kada ku wuce iyaka kada ku ƙetare wannan umarnin to idan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah zai ce ya tsaya daidai inda aka umarce shi ina wani kuma yake da wata dama shi da zai ce ya iya yin ƙari a addini babu komai wato matsalar har ma za ka ga wai wato wasu hatin ƙaho suke suna cika baki wajen kare abin da aka ce bida'a ne yana faɗa ya za a ce ba bida'a addini ba za a yi bida'a ba saboda me ba za a yi bida'a ba wato har rigima ma yake akan wannan ba wai maganar ya ji kyamar a sifanta abin da yake yi da bid'a yake ba shi ya yi da bid'a yake to amma dan me ba za a ce za a yi bid'ar ba ya manta annabi sallallahu alaihi wasallam kansa an ce wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka inda har ka tuba ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to tsaya kai ma kamar yadda aka umarce ka haka Allah bai ce kama ahbabta ba kama shi'ita ba sai ce kama umarta saboda haka dole da umarni ake shi yasa mala yace shi annabi da sahabbansa ibadar su shine abinda aka umarce su da shi min as-salati wal qira'ati wal dhikri wad du'a'i wa nahwu zalika abinda aka umarce su da shi na sallah da karatun alqur'ani da ambatan Allah da addu'a da ire-iren waɗannan ibadoji da aka umarce su da shi wannan shine ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma ibadar sahabbansa wal ijtima'at shar'iyya da haduwa da tarurruka na shari'a da shari'a ta ce ku yi wannan taron ibada ce to shi suke yi saboda ka za su taru wajen sallah za su taru wajen ilimi za su yi taro ranar ranar abin juma'a za a yi taro ranar idi amma ba sa kirkiro wani taro da sunan ibada wanda zai rika maimaituwa duk lokacin da wannan lokacin ya zagayo sai wanda aka umarce su idan mutum zai yi tarurrukansa ba da sunan ibada ba bai ce bautar Allah ne taron ba babu mai hana shi illa iyaka a ce da shi to ka kula da dokokin Allah ka a haɗa maza da mata ka a haɗu a yi abin da ke saban Allah a nan shari'a ba ta hana ka yi taro don an baka wani mukami kai da abokin ka ci abinci amma ka ce wani ibada ce saboda ka duk sanda din da aka yi maka promotion in ya da zagayo sai an yi wannan abin nan a yi addu'a a shafa sannan wata shekara ma in din ya zagayo a haɗu a yi addu'a a shafa to kaga ka bai da abin idi wannan shine ake kira idi idan shine idi shine ma yu'adu yani yazhabu yazhabu wa ya'ud ya je ya dawo ya je ya dawo to ya zama idi to wannan ka ka shigo da wani abu sabo a musulunci saboda haka malam yace da tarurrukan da shari'a ta ce su yi amma babu wani taro da za su haɗu a saka wani yana waƙe ana rangaji ana buga ana buga kirji da sunan bautar Allah sai babu wannan walam yajtami annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ala istima'i gina'in qattu yace annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su taba yin taro ba dan kawai a rera waka a samu wani wata zabiya ko wani ko wani zabo ya rera waka ba taba samun wannan ba ba taba samun irin wannan ba la bi kaffin wa la bi duffin ko yana rera ana tafa masa ana tafa masa ko kuma ana kada dindifa shi kuma wani yana rerawa to babu wannan ce wala tawajada kuma annabi bai taba rausayawa ba wai ya ji wani yana waka can baya idan ba a manta ba farko farkon littafin mun karanta wata ruwaya ta ƙarya cewa wai wani bakauye a wani gurin kuma a ce abu mahzura wai ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya rera wasu baitoci guda biyu yana cewa qad lasa'at hayyatul hawa kabidi fala tabiba laha wala raqi illa tabiba alladhi shaghafat bihi illa tabiba alladhi shaghabat bihi fa innahu fa innahu ruqyati wa tiryaqi wai da ya karanta waɗannan baitoci guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rausa ya rangaza har mayafin jikinsa sai da ya fadi mayafinsa sai da ya fadi sahabbai wasu suka duka waso su akan burdar tashi suka guduntsira kowa ya yanki wani bangare na shi aka daddatsa aka yayyaga kowa ya gutsuri abin nan wannan ƙarya ce shi ne mala ya ce ba a taɓa yin wannan ba wala tawajada wala saqatat burdatu ƙarya ake annabi bai taɓa rausayawa ba wanda ya abin nan wala saqatat burdatu ko a ce wani har abin nan ɗinsa ya faɗi har a ce an samu asalin shiran gaji da rausayawa da ake ana ambatan Allah wannan duk ƙarya ne sauraka malaman hadisi kakaf kakaf sun yi ijma'i akan cewa wannan wannan ruwaya ƙarya ce shi yasa babu wani littafin da ya maganar mawdu'at da ya kawo wannan face sai da yace ƙarya ne Abu Hamid al-Ghazali Allah ya ji kansa da rahama cikin kwashe-kwashen sa dai a Ihya Ulumuddin ya kwaso wannan ya faɗa amma Abu al-Fadl al-Iraqi da yazo takhrijin sai ya ji to ai wanda ba da asali wannan abin da ka kawo ba da asali sannan duka waɗanda suka yi rubutu akan hadisai marasa asali kamar irin su sakhawi a cikin al-maqasir al-hasana irin su al-fattani cikin tazkiratul mawdu'at ya kawo shi irin su ibn arraq a cikin tanzihu shari'a duk dai wani wanda ya rubutu akan hadisai rubabbu marasa tushe marasa asali marasa kan gado to suna ambatar wannan saboda ba a taɓa yin wannan ba to shine nan mala yake fada yace wala tawajada wala saqatat burdatuhu bal kullu dhalika kadhibun bi ittifaqi ahli al-ilm bi hadithihi wa kana ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha ijtama'u amaru wahidan minhum an yaqra'a wal baquna yastami'un sahaba annabi sallallahu alayhi wa sallam sun kasance idan suka hadu to abinda suke yi shine as-sama'ul qur'ani sama'ur rahmani shine sai su sa wani yana karanta qur'ani suna saurara karatun alqur'ani ake haduwa su hadu wani ya karanta wasu suna saurara amma ba rera waka ba ce wa kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqulu li abi musa al-ash'ari umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yakan cewa abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais abu musa al-ash'ari yakan gaya masa wato yana ɗaya daga cikin makaranta alkur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama fitacce ne wanda suka yi shahara yayi fice a karatun alkur'ani ya rasu shekarar hijira 42 ko 43 ko 44 ya rasu a kufa ne ko a makka akwai sabani to shi abu musa al-ash'ari idan aka haɗu sayyidina umar sai ya ce zakirna rabbana tina mana ubangijinmu fayaqra'u wa hum yastami'un sai yayi karatu su kuma sai su saurara to wannan shine abin da aka sani sai su sai karanta alqur'ani ana sauraron sa wa marra annabi sallallahu alaihi wasallam bi abi musa al-ash'ari wa huwa yaqra annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta gaban gidan abu musa al-ash'ari yana qiyamul layl cikin dare yana ta karatun qur'ani bai ma san annabi ya zo wucewa ta gaban gidansa ba annabi ya tsaya ta jikin danga ya rika jin karatunsa bai daɗi ya jima yana sauraro sannan sai ya tafi da suka haɗu kashe gari ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake ce da shi marartu bika albariha wa anta taqra jiya na wuce ta da daddare albariha wato daren jiya da ya wuce shine bariha marartu bika albarihata wa anta taqra daren jiya na wuce ta kofar gidanka ta gaban gidanka lokacin kana karatun alqur'ani faja'altu astami'u liqira'atika sai na tsaya ina sauraron karatun qur'ani shi kaga ka ji mai karatun qur'ani yana yi ka zauna wani baya zo ya je ya zauna wani duk ba laifi saboda haka kana yi na tsaya na ji na saurari karatunka saboda haka sai yake cewa faƙala lau alimtu annaka tasma la habbartuhu laka tahbiran da a ce na san kana sauraron rana da na ƙara feƙe maka karatun na kyautata karatun na yi tajwidi iya iyawata a hadisin asluhu yana cikin sayar bukhari da muslim yake cewa laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud ce an baka murya mai daɗi irin muryar da aka bawa annabi Dawud alaihi salam Nabi Dawud alaihi salam Allah ya bashi murya mai daɗi shi yasa in yana in yana tasbihi yana zikiri tsuntsaye sukan zo da duwar wasu sai ma sai su dau tasbihi tare da saboda daɗin muryarsa ce laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud to shi ne da ya ji annabi sallallahu alaihi ya ji daɗin karatunsa shi ne ya ce lau alimtu annaka tasma la habbartuhu laka tahbira da a ce ina sana cewa kana sauraro na aina na kyautata karatun ma fiye da yadda ka ji shi yasa malamai suka ce idan mutum ya yi ibadarsa don Allah ba don wani ba ya yi ibadarsa don Allah sai kuma daga baya sai wani yake yabansa to wannan ba zai bata masa ibadarsa ba ko da ya ji daɗin yaban da aka yi masa wato bayan ya yi ya gama sai kuka haɗu sai ke yaba masa tun da ya yi alheri ya kyautata inda ya kamata ya kyautata sai ya yi kuma dan Allah sai ka haɗu da shi cewa da na ji abin da kai kuma na ji daɗi kai yabe shi kai yabe shi kuma sai shi ma ji daɗin gaban da aka yi masa wanda ba zai taɓa ibadarsa ba an riga an yi ta tashi ga kundin ayyukansa na ƙwarai an gama amma da tun farko da ya tashi yana hararan ya ji an yabe shi tun farko ya sa ran yana son a yabe shi din to kaga wannan tun farko ba dan Allah yayi ba ko yayi dan Allah yayi dan wani to anan ne abin yake baci saboda ka kaga nan ba ka ce Abu Musa al-Ash'ari yayi riya ba shi yayi abin sa cikin dare cikin ɗakin sa ya zai san ba annabi ya zo wucewa ya zai san hawan ya tsaya yana sauraron sa ba zai sani ba yasa qiyamul layli munafukai ba sa kiyamun laili daga wani munafiki kuma ya tsaya cikin dare da kiyauto shi munafiki sallan ba da ake wala tuna salata illa hum kusala da jikinsa a mace haka zai zo sallah da kuke yi saboda shi ma kada a rika cewa ba a ganin shi a masallaci to yace kuma bayan ya shiga ɗakin sa shi kada ya kunne kuma ya tashi yana kiyamun laili saboda haka duk mai kiyamun laili to ba munafiki bane duk wanda yake kiyamun laili to sifatin nifaq ta za ta kore gabarin sa an gane to anan abinda ibnu taymiya yake so ya gaya maka cewa su sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su qur'ani suke so su ji ba waƙe waƙe da kada kada da dundufa ba kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam zayyinu alqur'ana bi aswatikum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin albara ibnu azib da imamu abu dawud da darimi da alhakim suka ruwaito yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kyautata karatun alqur'ani da muryan wato da muryoyin ku yi karatun alqur'ani kuma ku kyautata shi da muryoyin saboda ka yana da kyau idan mutum yana karanta alqur'ani yayi murya mai dadi saboda wannan za ta kara wa mutane khushu'i mai sauraron sa zai kara khushu'i zai kara sa kunne saurare shi shi yasa ba laifi bane idan masallacin da yake kusa da kai limamin muryarsa ba daɗi wato yana karatu amma kamar ana gungura duro ba daɗi sauraka ba ka samun nutsuwa da kusuri amma can gaba kaɗan akwai wani liman mai daɗin murya in kana sallah a bayan shi ko mun daɗe wanda zai ba za ka ji ba saboda ka zai yi ta bin karatun ba ka gajiya to babu laifi ka tsallake wannan mara daɗin murya ka je gun mai daɗin murya ba matsala amma in ba wannan ba to an fi son ka tsaya na kusa da kai ba a son ka ce za ka wuce ka ce za ka tafi mun yi wannan darasin a baya amma in kasancewa na kusa da kai din kana rasa khushu'i a sallarka ba ka nutsuwa kuma da ya fara karatu dukka gaji to bai kamata ka sadaukar da sallarka ba saboda shi to sai ka matsa gaba inda aka samu khushu'i don haka dan ka taso daga ungoku ka san cewa gadan kai ana da liman mai dadin murya ka taso ka zo kai sallar magariba da isha'i anan ka koma garin ba ka da laifi amma in akwai agogo to tsaya can wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lallahu ashaddu adhanan ay istiba'an ila ar-rajul al-hasan as-sawt bil qur'an min sahib al-qainati ila qainati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallahu lalle Allah ashaddu adhanan ya fi tsananin sauraro ila ar-rajul al-hasani alhassan sauti zuwa ga mutumin da yake mai daddaɗin murya bil qur'ani yayin karanta qur'aninsa min sahibil qainati ila qainati fiye da mai sauraron baiwarsa mawaƙiya wato mai baiwa mawaƙiya tana rera masa waka yana sauraron ta a da can tun kafin zuwan musulunci laraba suna da al'ada idan suka je sayan bayi mata aka ce ga wannan baiwar ta iya rera waka zabiya ce to kudinta ma ya fi farashinta ma ya fi tsada saboda wacce ba haka take ba don kawai in ya zo a yi mata kida in ta iya kida to ta kada da kanta a ba ta baitocin da za ta rera shi kuma ya zauna kawai yana shaye-shayensa da kurbe-kurbensa yana jin waka to wannan wani abu ne da ya fantsama a cikinsu suna san shi suna yawan yinsa to shi yasa da musulunci zo don a fito musu da irin yadda Allah yake jin daɗin karatun mai karatun alkur'ani mai daddaɗin murya yana sauraron sa sai aka yi musu misali da wannan halin na baya ba wai ana nufin cewa yanzu ka so baiwa ta zo taimaka ta rika maka waka kana ji ba a ana gaya musu ne sun san yadda ɗayan ku yake son in ya sai baiwa mawaƙiya ya zauna tana masa waka yana ji eh mun sani to Allah ya fi sauraron mai karatun alƙwari fiye da ɗayan ku da yake sauraron bai wasu an gane an gane misalin ba kwaɗaitarwa ba ne an gane misali ne yadda yadda shi wanda ake wa misalin ya san me ake nufi saboda haka a jahiliya in yana da shi ya san irin mayatar da ya yi wa wannan abu to sai a gaya masa yadda kake tsayawa ka saurari bai wa karatu abu da take maka waka kaga yadda kake dacewa kana tsananin son sauraron ta to Allah ya fi tsananin son sauraron mai karatun Qur'ani da daddaɗin murya fiye da yadda kai kake wa bai wanka saboda kaga an yi musu misali da wani abin da za su fahimce shi nan da nan zaka ba wai ana kwadaitarwa bane cewa mutum ya samu wacce za ta rika rera masa waka yana sauraron ta ba wannan ake yi ba dan wani zai iya juya abin ya ce to ka gani ma ka gani ma ashe ana son a rikai ga hadisi ya ce to ba haka ke ne misali ne wa qala sallallahu alaihi wa sallam li ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam wacce hadisi ibn majah da al-hakim suka rawaito shi daga fadala ibn ubayd radiyallahu anhu wa qala sallallahu alaihi wa sallam li ibn mas'ud iqra alayya al-quran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abdullahi dan mas'ud wanda an sani shi ma yana daga cikin makarantun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai dadin murya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zo ka karanta min alqur'ani in saurara fa qala aqra'u alayka wa alayka unzil kai kuma zan karanta wa alqur'ani ya rasulullahi bayan kai aka saukar da alqur'ani wato yana jin nauyi yana jin haiba a ce shi zai zo ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam karatun alqur'ani annabi saurara bayan shi aka sauko da alqur'ani fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina san in ji karatun alqur'anin daga wani ba ni ba qala fa qara'tu alaihi suratan nisa suratan nisa sai na karanta masa suratul nisa hatta tahaitu ila hadhihi alaya har sai da nazo kan wannan aya فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف يا يا الأمر زي كسنشي يا يا حال الأمة كذا تكسنشي يا عند ذاب قوة قوة الأمة دميمة شهيدة da annabin da zai yi mata shaida cewa duk sakon da aka bashi ya isar mata kai kuma mu zo da kai ka zama mai shaida ga wannan al'umma yaya a wannan lokacin za su ji annabi sai ya fashe da kuka ce hasbu hasbu hasbu ya ishe ka tsaya tsaya ya isa ya isa ya isa fa idza aynahu tazrifan min al-buka annabi sai ya fashe da kuka wai shine bil mu'minina raufur rahim yana tunar mawkifin ya zai kasance a lokacin da Allah zai rika cewa kowane abin nan kowane annabi ya zo ya bada shaida ga al'umma sai tsaye tana jiran hisabi kafin a fara hisabi ya isar da sakon da aka umarce shi da shi ya isar ko bai isar ba ya ce ya isar a zo a taho a taho har a zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'umma sai tsaye a kirawo shi ya ba da shaidar ya isar musu domin aka gama aka yi shaidar an isar to kaga ashe sako ya je duk wani wanda ya yi ba daidai ba ba shi da uzuri to shi ne da aka zo kan wannan aya ya tuna yadda al'amarin zai kasance randa zai ba da shaidar cewa ya fi isar da saƙo kuma gashi a cikin al'ummar tashi wasu sun bijiri wasu sun taurari wasu sun yi taurari wasu sun saba to kuma shi zai ba da shaidar ya isar wannan shaida a kanta kuma duk ginin da za a kanta za a yi to shi ne wannan ya sa hankalinsa ya tashi sai kuka sai ya fashe da kuka shi yasa Allah ya sifanta shi da cewa mai tausayi mai tausayi ne ga al'ummarsa babu wani mahaluki da Allah ya yi da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam tausayi babu shi to amma duk tausayin nan nasa kamar yadda yake faɗa yana tattaro al'ummarsa yana tattaro su amma wasu sai sun zille sun fada wuta yana ruko su yana jawo su amma wasu sai sun zille sun shiga wuta ba yadda zai ba haka ya so ba inda so yadda yake so ne kowa ma ya shiga aljanna cikin al'ummarsa to amma ina dole sai an samu yan wuta dole sai an samu yan wuta tun yana duniya kafin ya koma ga Allah ya san wasu sun ga wutar ma da idan su waɗanda yanzu sanadi da Quraysh irin su Abu Jahl irin su Uqbatul Mu'ayyid da aka kashe a Badar ai su kaga sun ga abin da Allah ya ga annabi yake ga shin hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun gani yanzu lokacin da annabi ya tsaya kan kan kan rijiyar su da aka jefa yace yanzu kun ga abinda Allah yake gaya muku gaskiya ne kun gani to ya za yi dole ne sai an samu haka to shahid anan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sauraron alqur'ani ya bayar da shi bautar Allah ba sauraron kada kada da waƙe-waƙe da dundufa ba wanda baya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bauta wa Allah da shi to duk irin waɗannan bayanan waɗanda ga sunan sun fi komai bayyana sun fi ranar da kake ganowa sararin sama amma sai kaga ana ta yayayya ana ta rigima sai an ce dai a kada dindifa a ce ai annabi ya zo an yi dala albadaru alaina waye waye waye yanzu ga abin da ake gaya maka ga abin da annabi ya zaurara shi ya bai da ibadarsa ka ce dala albadur kamar wannan abubuwan da annabi shi ya shi ya fifita akan komai shi kansa Allah rabbul alamin yana sauraron mai karatun qur'ani in yana yi kuma kai ka zo kana dora mutane akan dala albadur wanda fa in ta inganta ka san duk abin da ake ma ba ma inganta ba abin ba ya da ma asali ba ya da ma tushe to ko da baya inganta sai ya zama wannan shine abin da zaka fifita sama da abin da annabi ya fifita annabi ya fifita sauraron qur'ani akan komai ko da ya halatta ka saurari dindifar da dala albadar mai annabi ya fifita sararin alkur'ani saboda haka in har kana son wani abin da za ka tara mutanenka ka tunatar da su Allah ka tara su ka tunatar da su Allah ta hanyar alkur'ani mana ka sa musu tsoron Allah ta hanyar alkur'ani akwai zikirin da ya ka alkur'ani wal qur'ani dhizzikir Allah ya kira dhizzikir inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz dan shi alkur'anin kansa sunan shi zikiri haka duk zikiri bayan alkur'ani shine afdaluz zikiri shine afdaluz zikir saboda haka abinda ibnu taymiya yake to wannan shine sama'ul sama'ul almu'minin abinda mu'mine suke sauraro yace wa mithlu hadha hadha sama huwa sama'ul nabiyyin ce to irin wannan sauraron shine sauraron annabawa su ma abinda suka rika sauraro kenan wa atba'ihim da mabiyansu kama zakara Allah zalika fil Qur'an kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci haka a alqur'ani فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك الذين أنعم الله عليهم بأن الله تعالى يفعل كسر النبي إبراهيم النبي إسماعيل النبي عيسى عليه السلام النبي إدريس النبي أنفع كسر النباوة لسك بيو وترغن تاريخي karshe sai Allah ce ula'ika to waɗannan dinnan duk da aka ambata su ne allazina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya yi musu ni'ima wanda kake addu'a kullum a sallolinka a cikin sallolinka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim da kake roƙon Allah ya shiryar da kai hanyar waɗanda yayi wa ni'ima to waɗannan sune waɗanda yayi wa ni'ima waɗannan sune alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina daga annabawa min zurriyyati adam daga ayyan annabi adam wa mimman hamalna ma'a nuh da kuma zuriyar waɗanda muka ɗauko su tare da annabi Nuhu alaihi salam don waɗannan su ne su ne abul bashar abul bashar al'awwal shine annabi adam alaihi salam bayan Allah ya halaka duniya da tufan yace wa ja'alna zurriyatahum al-baqi zama zuriyar annabi Nuhu alaihi salam su suka yi saura kuma to daga nan kuma aka sake gina wata bashariya din kaga ya zama abul bashar thani to sai Allah ya faɗe su ce min zurriyati adam wa min man hamalla ay wa min zurriyati man hamalla ma'anu wa min zurriyati ibrahim shi kuma annabi ibrahim shine abul anbiya babu al'ummar da ta samu annabawa kamar al'ummar banu isra'il isra'il kuma an san wane ne isra'il nabi yaqub alaihi salam danwa annabi ishaq ishaq danwa annabi ibrahim to ƴaƴan isra'il su ne banu isra'il an aiko musu da annabawa kuru ni'matallahi ja'ala fikum qawm zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin saboda Allah ya sanya annabawa da yawa a cikin banu isra'il da bai sanya su a cikin wata al'umma ba banu isra'il tsatsan annabi ibrahim salam jikoki ne na isra'il annabi sallallahu alaihi wa sallama daga tsawon ya fito daga tsawon isma'il shi ma kaga yana komawa ga annabi ibrahim salam za ka shi ake masa take da abul anbiya saboda ka kaga muna da abul bashar al'awwal abul bashar asani muna da abul anbiya to waɗannan Allah ce wa mimman hadaina da kuma sauran waɗanda duk muka shiryar waje ta baina muka zaɓe su Allah ya sa muna cikin su duk waɗannan idza tutla alaihim ayatul rahman yayin da ake karanta musu ayoyin Allah mai rahama kaga ba ce yayin da ake kada musu duddufa ba yayin da ba ake musu mandiri ba ake karanta musu alqur'ani kharru sujjadan wa bukiya sai su faɗi suna masu sujjada suna kuka to kaga anan ake so a ga ka yi jazaba ko anan da ake so a ga jazabar gaskiya ana karanta qur'ani ka faɗi ka yi sujjada ba ana dindifa ana kada kada a ga ka yanke jiki ka faɗi ka ce ka yi shauki da inda ake shauki wa qala fi ahli al-ma'rifa Allah kuma ya faɗa game da waɗanda suka san Allah waɗanda suka san Allah sani na gaskiya sani na hakika waɗanda za ka ce su ne al'arifu na billah arifai na gaske Allah ce wa idan sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dami mimma arafu min al-haqq yace idan wa idan sami'u ma unzila ilar rasul idan suka ji abinda aka saukar wa manzon Allah me aka saukar masa alqur'ani tara a'yunahum tafidu min ad-dam sai kaga idanun suna fitar da hawaye suna fitar da hawaye mimma arafu min al-haqq saboda abinda suka sani na gaskiya kaga waɗannan sune arifai na gaskiya ba waɗanda za a zo ana musu kada kade a gaban su ba ana rera musu waƙe waƙe su ce su arifai ne arifi shine wannan wanda za a gaya masa alkur'ani a karanta masa ya fitar da hawaye قال يتي ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين ألا ييبي waɗanda suke irin wannan sauraro na alkur'ani da abin da yake yake wato samuwa gare su na ƙaruwar imani da raurawar fatar jikinsu da hawayen idansu da fitar hawayen idansu wato yayin da suke jin karatu alkur'ani ikan cikinsu za ta rika tashi saboda tsoron Allah idanunsu na fitar da hawaye na kwaran yadda hawaye saboda tsoron Allah Allah ya yabe su da wannan a ce Allahu nazzala ahsan alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah ce Allah shine wanda nazzala ahsan alhadith ya saukar da mafi kyan zance shine alqur'ani kitaban wani littafi ne mutashabihan mai kama da juna ta fuskar gaskata junansa abinda yake farkon alkur'ani shine a ƙarshen alkur'ani babu tufka da warwara abinda ka gani a farko shi za ka gani a tsakiya shi za ka gani a ƙarshe shine mutashabihan يتشابه بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا مثانية wanda ake maimaita karatunsa ka karanta ka maimaita duk kuma sanda ka karanta alkurani ka sake maimaita sai ka ji ɗanɗanen da baka ji baɗa su ba yadda za a yi ka ji wani alkurani ka ji ka koshi da shi duk karatun da za a yi sai ka ji yadda zai rika ratsa ka jikinka yadda ka ratsa fata jikinka ya sha bamban da yadda da suka ji haka ana karanta shi ana kuma maimaita shi kuma ba a gajiya shine masaniya ko masaniya wanda yake dauke da abubuwa biyu akwai maganar aljanna akwai maganar wuta akwai maganar annabawa da tawagarsu akwai maganar shedan da tawagarsa akwai maganar hukunci na halal akwai na haram to komai akwai za a gaya maka a gaya maka kishiyarsa alkurani shi ke dauke da wani ya maka maganar sammai ya maka maganar kasa ya maganar namiji ya maganar mace ko sauraka komai za a faɗa to za a faɗa maka ɗaya za a faɗa maka kishiyarsa ka ga masaniya ne komai biyun tashi alkurani ya yi dole yana fassara kalmar masaniya da wannan taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatun waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu suna raurawa wato in ana karanta musu tsikar jikinsu na tashi abinda muke ci tashin tsikar jiki saboda tsoron Allah sun matalinu juluduhu sannan zukatansu su yi laushi in an faɗi gurin azaba hankalinsu ya tashi tsikar jikinsu su tashi in an faɗi gurin rama kuma shi kenan sai su ji sanyi a zuciyarsu وقلوبهم إلى ذكر الله زكاتنسو كما ناجايوا زوا ga ambatan Allah zukatansu ko da yaushe suna karkata zuwa zuwa ga ambatan Allah to kaga anan Allah yaban su yake yi da wannan me suke yi Allah yake yaban su sauraron alqur'ani ba wani abu daban ba Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim ubangiji ya ce innamal mu'minuna kadai mu'minai wato waɗanda suka cika wajen imani in mu'minai masu kammalallen imani ai alkamilu illal imani allazina idza zukira Allah sune waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu da inda karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai ayoyin su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijin su kadai suke dogaro allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sune waɗanda suke tsayar da sallah sannan kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su Allah ke ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai na gaske su ne cikakkun muminai lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji wato a wajen ubangijinsu wa magfiratu suna da wata gafara ta musamman wa rizqun karim suna da arziki na karamci to kaga su ma Allah ya yabe su da me ya yabe su da sama'ul sama'ul qur'an shine ibnu taymiya ce to wannan shine wanda duk abin da ka samu na ahwal yayin da kake karanta wannan alqur'ani to babu shakka wannan karama ce sunanta karama kuma daga Allah ne kamar yadda muka karanta qissar Usayd ibn al-Hudayr lokacin da yake karanta suratul kaf lokacin da mala'iku suka yi kasa suka rika yi kasa suka rika yi kasa dokin sai rika zabura yana tsorata ya ji tsoron kada dokin ya tsinke ya fada wa ɗansa da yake kwance na bacci ya dakatar da karanta alqur'ani ya je yana ga annabi ce mala'iku ne da ka ci gaba sai ka gansu tsugunna a gaban ka to kaga wannan karama ce wannan tana cikin karamomi mun ce wannan karama ce ba wai kowa ya karanta alkur'anin haka zai gani ba shi yasa ibnu taymiya ya kawo mana ita cikin karamomin usayd ibn al-fudayl ai ba shi kadai ya taba karanta suratul kahfi ba ko da yawa sun karanta suratul kahfi wani kullun duk sati sai ya karanta suratul kahfi amma bai taba ganin komai ba ko girgije bai taba ganin ya bi ta kansa dan kada wani ya zo ce to ya haka ni ba kafin nake karanta ba ko kafin zamanin sa daban da tawa a'a mai karatun ne daban kai daban shi daban annabi ya ce wa sahabbai da za ku zama a yanayin da kuke zama a gabana irin yanayin da kuke zama a gabana a ce da in kun tashi ma kun tafi gida kun haɗu da iyalanku za ku ci gaba zama da oran wannan halin lasafahatkumul mala'ika da mala'iku sai sun zo suna gaisawa da ku irin suna suna son muna son kawai amma da an tashi kuma zuciya za ta dan canza da ka tashi ka je kai ta wasa da matanka da yaranka da waye da waye da waye to zuciya za ta canza irin yadda kake jin suke da tsoron Allah yake karuwa lokacin da suke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an tashi kuma wani abu na duniya sai dan bujuro dan bujuro dan bujuro sai kuma abubuwan su dan ta raguwa to kaga ba a ci gaba ba bare mala'ikun yanzu sai da an ci gaba da haka to sai ku rika gaisa da mala'ika ya ka ganka kana gaisa da mala'ika mala ya ce wa amma sama'ul muhdath sama'ul kaffi wal duffi wal qadib falam yakun as-sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan wa sa'ir al akabir min al ummati min a'immati ad-din yaj'aluna hadha tariqan ila Allah tabaaraka wa ta'ala ce amma sauraro irin na bid'a sauraro ta hanyar tafi ana tafi ko adduf ana kada bandiri ko duddufa wal qadibi ko ana buga wata sanda a ƙasa falam yakun as-sahabatu wat-tabi'una lahum bi ihsan to sahabbai da tabi'ai waɗanda suka bi su ta hanyar kyautatawa wasairul akabiri da manya-manyan bayin Allah min a'immatid dini na limaman addinin allazina min a'immati ad-din yaj'aluna hadha tariqan bas kasance suna sanya wannan wata hanya ce wata dariqa ce da za ta hada su da Allah ba saboda haka a zamanin sahabbai babu wata dariqar da ake kada dindufa a ciki a zamanin tabi'ai babu wata dariqar da ake dindufa a ciki wannan ba hanya ce da take hada su da Allah ba a za a ammatu a'immatu ad-din su ma a zamanin su babu wannan wala ya'uddunahu min al-qurbi wat-ta'ati ba sa lissafa wannan daga cikin abin da zai kusanta su daga Allah ba sa lissafa wannan daga cikin abin da yake da'a ga ubangiji bal ya'udunahu min al-bid'i al-mazmumati suna lissafa wannan daga cikin bid'o'i ababan suka hatta qala shafi'i har shafi'i ya kai ga cewa khallaftu bi baghdad shay'an ahdathathu zanadiqa yusammunahu at-taghbir yasudduna bihi an-nas 'an al-quran imamu shafi'i da yazo masar yake ba da labari ya ce na baro a can bagada da na baro wani abu wanda zanadika zindikai su suka kirkiro shi suna kiran shi at-tagbir wato ta da kura zikiri ne ana yin shi ana dukan ana buga kafa a ƙasa kura tana tashi wasu kuma suka ce a suna ɗaukan sanda ne suna yi suna buga sandar a ƙasa ana tsalle ana zikiri kura duk ta biɗe gurin ta rufe gurin shi yasa suke kiran wannan zikirin zikirin ta da kura ya ce to zindikai ne na baro suna yin wannan ya kira wasu zanadika ya suddu na binin nasa anil qur'an suna katange mutane da wannan gabarin qur'ani saboda haka maimakon mutum ya tafi halka koyon qur'ani tafizul qur'ani sai ya je wannan gurin ce to kaga kokarin kari ake a raba mutane da alqur'ani kaga bayan Allah na kwarai ba su ɗauki wannan hanya ce da take hada su ga Allah ba ibnu taymiya zai ci gaba da wannan bayani a karatunmu na gaba insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure a cikin kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ayo, cukup. Ayo.